أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء هم ربك وإنه آتيهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin Allah mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara bijahi sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana jiya a cikin wannan sura ta suratu hudin alaihi salam wanda cikin kissoshin da wannan sura ta tanada wanda take karantawa mun ji kissoshin da suka gabata har muka kawo kissar annabi lut alaihi salam annabi lut alaihi salam wanda kissarsa haɗe take sarƙe take da kissar annabi ibrahimu don haka kaga kafin ma su isa garin da aka aiko su su mala'iku waɗanda suka zo su halakar da mutanen annabi ludu kafin su isa can garin annabi ludun sai da suka tsaya a wajen annabi ibrahimu suka yi masa bushara da cewa watan zai samu ɗa bushara kenan cewa annabi ibrahimu zai samu ɗa shine annabi ishaqa cewa annabi ibrahimu Allah zai halakar da waɗannan kafirai waɗanda za su zamo waɗanda suka zama musu bala'i to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani akan wannan kissa qalu ata'jabina matar annabi Ibrahim Sarra sai take cewa tana mamaki cewa an ce za ta haihu ga ta tsohuwa tukub shekara ɗari ba ɗai mijinta kuma shekara ɗari da ishirin saboda haka wannan abu ya isa mamaki to tana ta mamaki har ta yi dariya wa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake mayan mata da amsa akan harshen mala'iku a ta'ajabina min amrillah ke ko Sara yanzu mamaki kike daga al'amarin Ubangiji cewa za ki haihu kina da shekara 99, mijin kina da shekara 120 yanzu abin mamaki ne, a ta'ajabi na min amrillah yanzu mamaki kike yi daga al'amarin Ubangiji cewa za ki haihu kina da shekara 99, to shi ne a nan malamai suka ce kamar yadda Jamaluddin al-Qasimi ya kawo maganar al'imamu zamakshari ya ce zamakshari ya ce wai mala'iku ke mamakin sarra mamakin da suke yi na ita tana mamaki ita ma ta isa ai mamakinta yanzu irin ki da a gidan annabta gidan mu'jiza gidan karamomi don irin haka ta samu har mamaki zaki ai ba irin ki za ta yi wannan mamaki ba haka al'imamu zamakshari ya ce wannan ana ishara ne cewa a ta'ajabina min amrillah yace ai ba irin ki bace wadda kika tashi fi baitin nubuwati wal ayati wal mu'jizat wal umuri al khariqa lil adat yace fa kana alaiha an tatawaqqara ke kawai ai ki samu natsuwa kawai wala yazdahiha ma yazdahi sa'irun nisa'in nashi'ati fi ghairi buyutin nubuwah ai ba abin da zai damar da ke irin abin da zai damar da wasu mata waɗanda suka tashi ba gidan annabta ba to wannan amma ba ke ba da kika tashi gidan annabta ke abin da ya dace da ke kawai ki yi tasbihi ga Allah ki girmama Allah ki ɗayanta Allah ki girmama Allah ki yi tasbihi ga Allah maimakon yin mamaki wa ila zalika ashara al mala'ika salawatullahi alaihim fi qawlihi rahmatullahi suna ishara ne zuwa ga zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ta yi ku gida annabi Ibrahim rahama ubangiji da albarkatan shi ba yawa suka fara samuwa ba wai shine ma'ana ba abin mamaki ba ne ai ku gidan annabi Ibrahim rahama ubangiji da albarkar shi watan ta tabbata gare ku ta daɗe tana sauka gare ku aka ce shine ma'anar wannan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti inna allaha sani dai Ubangiji yunzilu rahmatahu wa barakatahu ala baiti Ibrahim ko ala ahli baiti Ibrahim Allah dama ya saba saukar da rahmarsa da jin kansa da albarkatansa ga iyalan gidan annabi Ibrahim innahu hamidun majid innahu haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala hamidun wanda yake abun yabo ne kullun majidun kuma abin girmamawa ne wai ishara ne zuwa ga abin da ya dace sarra ta yi ba mamaki ba daga ce hamidun ubangiji abin yabo ne wai mana ki ta gode ma Allah kawai majidun ubangiji abin girmamawa ne wai mana ki ta tasbihi ga Allah kina girmama shi shi yafi daidai ba mamaki ba falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u lokacin da ar-raw'u razani shine firgici da rashin natsuwa wadda ta kama annabi Ibrahim lokacin da ya kawo musu abinci an kawo nama amma hannunsu ma bai motsa ba ga niyyar cewa zai ci to lokacin da ya samu natsuwa a mala'iku sun ce la takhaf kada ka ji tsoro an aiko mu ne zuwa ga alƙarya annabi Lut to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke ci gaba da mana bayani ya ce falamma lokacin da arrau razani ya tafi gabarin annabi Ibrahimu وجاءته البشرى sannan kuma bushara ta zo mai wadda ta ƙara natsar da hankalin shi cewa zai samu ɗa bayan ɗa ma zai samu jika yujadiluna fi qawmilun akhadha yujadiluna kenan sai ya haɗu yana ta mai da magana tsakanin shi waton tsakanin mu da shi wai ma'ana tsakanin mala'iku da annabi ibrahim yujadiluna ay yujadilu rusulana kenan yana jayayya da manzannin da muka tura fi qaumi lutin a cikin shanin annabi watan mutanen annabi lutu fi shanin qaumi lutin inna ibrahima la halimun allahum munib inna ibrahima sani dai annabi ibrahima la halimun mai yawan hakuri ne wanda bai fushi da an taba alfarmashi annabi ibrahim kenan bai fushi in kaga annabi annabi ibrahim ya fushi an taba Allah ne aka ce annabi ibrahimu لا يغضب قط لنفسه إلا أن يغضب لله تبارك وتعالى إن كان النبي إبراهيم يا بشي الله أكتبا اللهم يوم كما الله ني aka ce kuma Allahun mai yawan zikirin Allah ne domin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya fassara mai yawan zikiri da Allah wani ya wuce gaba cikin masallaci zai wuce haka gaban masallaci sai ya ji wani na ta zikiri sai ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani nan ya ya naci yana tai yana daga murya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce da'ahu fa innahu awwah kyale shi watan mai yawan watan ambaton Allah ne shi Allah ya jarrabe shi Allah ya mishi albarka Allah ya mishi baiwar ambaton Allah ambaton Allah mai yawan ambaton Allah shine awwah raja'un ila Allah mai yawan koma ga al'amari ne zuwa ga Allah mai yawan koma zuwa ga Allah ne munibun mai yawan komawa mai mai da al'amuransa ga Allah anibu wa anibu ila rabbikum aslimu lahu kenan bi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala da da'ar ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya komawa zuwa ga Allah din walamma ta'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa
ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
شيخ رضي الله عنه والمجادلة هنا mujadala da aka ce yujadiluna fi qaumi lutin annabi ibrahim na jayayya da manzannin mu a cikin sha'anin mutanen annabi lut to yayi jayayyar da kenan annabi ibrahimu ne saboda ya san dan uwansa dan dan uwansa watan annabi lut yana garin kuma an ce za a halakar da garin to shine yake cewa yanzu za ku halakar da garin da akwai mutum ɗari uku masu imani ciki zai yi ku halakar da shi suka ce la ba zai mu halakar da shi ba ya ce to yanzu in ya zango akwai ɗari biyu za ku halakar da garin in akwai mutum ɗari biyu masu imani suka ce la ba za mu halakar da su ba ya ce to za ku halakar da garin da akwai mutum arba'in masu imani suka ce la ba za mu halakar da su ba ya ce to za ku halakar da garin da akwai masu imani guda goma sha hudu suka ce a ba za mu halakar da duk garin da akwai mutum goma sha hudu masu imani ba za mu halakar da garin ba kam ya ce to za ku yi imani za ku halakar da garin da akwai mai imani mutum ɗaya suka ce ko shi ba za mu halakar ba sai annabi ibrahim ya ce to kun zo da inda nake so kenan ya ce to inna fi haluban in da ba ku halakar da garin da akwai mutum guda to wannan garin akwai annabi ludu a ciki to sai yaya to shi ne suke cewa ai mun fi ka sanin wanda ke cikin garin mun fi ka sanin zaman annabi lutu a cikin garin to shi ne wanda ita ce jayayyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi ibrahimu ya yi tare da mala'iku ya ibrahimu a arif shi ne ba? ya ibrahimu a arif an haza an fassara wancan يا إبراهيم يا كي النبي إبراهيم أعرض عن هذا maganar rajayayya ka kau da kai gabarin wannan cewa akwai mutum kaza ba za a halaka ba akwai mutum kaza ba za a halaka ba ko alama abin da ya tunkaro na azaba ya riga darka ko bai komawa azabar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sako ya sako mu mutane lokaci yayi kuma ta taho ba wanda zai juyar da ita innahu qad jaa amru rabbik haqiqa al'amarin ubangijinka shine azabar ubangijinka an fassara shi da amru rabbik ay azabu rabbik azabar ubangijinka ta riga ta tunkaro wa innahum atihim azabun ghairu mardud wa innahum haqiqa waɗannan kafirai na annabi lutu azabun wata irin azaba ghairu mardud wadda ta taho ba a ciwar da ita atihim lalle ta riga ta zai ke musu saboda haka babu wanda zai tunkuɗe musu wannan azaba ta kallama sultan al-uluhiyya shi ce sultan al-uluhiyya watan na yayi magana cewa arid an haza ibrahim ya ibrahim ka kau da kai ga barin wannan mazance ka fita batun wannan magana su kafir annabi lutu amma kai karshen su amma halakar da su ha'ula'i halakuhum atin watan halakar su ta riga ta tau wala maraddala ko ba wanda zai juyar da ita hatta al-khalil la yanqa'u fi hadha subhanallah wai har annabi ibrahim tsakanin shi da Allah din nan hullan nan da ke tsakanin shi da Allah amma ran dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibrahim a'rid an hadha ka hita mutum wannan magana ka kau da kai ka jaye kawai dama da Allah ya ce zarni ko a'rid to magana azaba ce kuma in ka ji ya ce a'rid ko zarni to wannan abun sai ya tabbata wani abu ko lallashi ko addu'a ko wani abu ran nan wannan abun ya riga ya darka ko lokacin da manzanninmu su ne mala'iku ja luɗan suka zai kema annabi ludu si abihim sai ran shebaci sai aka bata mishi rai yana ganin su ran shebaci ya gan su kyawawa masu kyan sura da sauransu yana ganin su sai ran shebaci kaji an ce Allah ɗai gari banban shi annabi Ibrahim da suka taho wajen shi alu salama sai suka ce aminci ƙala salamun shi ma ya ce aminci shi kuma saboda kaga mahallin amincin ne a wannan lokacin kaga bushara suka zo da ita kuma cewa za a samu ɗa za a yi kaza za a yi kaza dole a yi murna a yi farin ciki amma su waɗannan saboda ya san mutanen garin shi halin da suke ciki yana ganin mala'ikun nan ba murna ya ba ba jin daɗi ba si abihim sai aka bata mishi rai ran shi ya ɓaci da ganin su ran shi ya ɓaci da zuwan su wa qawmu ludin haula'i waɗannan mutane mutanen annabi ludu kamar yadda wannan kissa take karanta mana mutane ne waɗanda suke mabannata bancin kafirci ba su da aiki sai neman maza bancin kafirci ba su da aiki sai neman maza don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya munana aikin su ya faɗi mugun aikin su ya sifanta su da sifofi daban-daban wani wuri ya ce mabannata wani wuri ya ce azzalumai wani wuri ya faɗi dai miyagun abubuwa gare su ya ce musu israf mabannata waɗanda suka wuce iyaka sai ce balantum qaumun musrifu kun ganku mutane ne mabannata wanda kuka wuce haddi Allah ya yanka muku haddi ku tsaya ga mata ku nemi mata ku aura amma sai ku ƙetare iyaka ku koma zuwa ga maza ga neman maza to sai ce musrifu na mabannata waɗanda suka wuce iyaka kenan to kaga nan Allah tabaraka wa ta'ala bai sifanta mazinata ko zina da irin wannan watan sifa ba ta waɗanda suke aikata aikin liwaɗi sannan kuma wani sai kaga ya ƙara munana sifar masu wa'innan mugun aiki sai ce wani jenahu min alƙaryati allati kanat ta'malu al-khaba'itha yace mun tseratar da annabi ludu daga mutanen da suka zamo suna miyagun ayyuka kaga Allah ya kira mugun aikin sunan khabir khaba'is miyagun ayyuka sannan wani wuri kuma sai ya karfafa munin sifofinsu cikin muni sai ce musu miyagun mutane sai ce musu miyagun mutane innahum kanu qauma sau'in fasiqin innahum kanu qauma sau'in fasiqin nan ma sifofi biyu Allah ya ambata ya ce musu miyagun mutane kaji mummunan sifa ce sannan kuma ya ce fasiqin kuma fasikai kaga shi ma mugunyar sifa ce sannan wani wuri kuma Allah tabaraka wata'ala ya kuma ƙara munana halin waɗannan miyagun mutane sai kira su maɓannata mufsidai maɓannata rabbin sunni alqawmil mufsidin Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane maɓannata kaji Allah ya kira su maɓannata akan harshen annabi ludu wani wuri kuma ya kira su azzalumai a harshen mala'iku inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin inna muhliku ai za mu halakar da mutanen wannan alƙaryar ne domin mutanen wannan alƙaryar kai cikakkun azzalumai ne waɗanda suka zalunci kansu ma'ana sun yi kafirci sun yi shirka sannan kuma sun ajiye hukunci ba wurin ajiye shi ba inda Allah ya ce a nemi sha'awa inda Allah ya ce a biya bukata wajen mata ne ba wajen maza ba to sai suka ɗauke hukunci inda Allah ya ajiye shi a wajen mata suka kai shi a wajen maza to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke ce musu azzalumai sun ɗauke hukunci ba inda yake ba sun dan kuma hadisai da suka taho ingatattu akan munin wannan fahisha wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wani aiki wanda zai nisantar da halitta daga Allah zuwa ga azaba face manzo Allah sallallahu alaihi yayi bayani shi da guje mashi kuma babu wani abun da zai kusantar da halitta zuwa ga Allah domin a aikata sai da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi bayanin shi saboda haka an ruwaita kamar yadda ashabu sunan suka ruwaita ibnu hibban ma ya ruwaita takan abdullah ibn abbas radiyallahu anhu abinda abdullah ibn abbas ya ce ya ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtuluhu al-fa'ila wal maf'ula bihi annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam wannan akan hukunci kenan yace duk wanda kuka sama yana aikata aikin irin aikin mutanen annabi ludu a cikin al'ummata yace ku kashe shi da wanda ya yi da wanda aka yi da shi duk ku kashe su sai da in shaidu sun tabbatar da tilasta shi aka yi aka yi da shi to wannan hukunci ba zai haushi ba na kisa amma inda ya da shi aka yi da shi da wanda ya yi da wanda aka yi da shi din annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duka ku kashe su wanda ya inganta hadisi hukuncin abinda ya hau wanda ya liwadi Allah kiyaye sannan kuma ya inganta hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut sau uku manzo Allah ya maimaita yace Allah ya tsine ma ya la'anci wanda ya aikata aikin mutanen annabi lut shine zakiyo maza wannan malamai suka ce Allah a annabi sallallahu ta'ala wasallam bai ambaci wannan a cikin haƙƙin waɗanda suka yi zina ba kuma wannan fahisha wata muninta ya fi zina kuma da nassosa cewa muninta ya fi zina da yawa domin Allah tabaraka wata'ala ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina domin ita zina watan fahisha ce mai muni kuma hanyar zina ta yi muni hanyar zina ta yi muni haka Allah tabaraka wata'ala ya ce a cikin zina amma a cikin haƙƙin watan liwaɗi shine zakewa maza sai Allah tabaraka wa ta'ala ce a ta'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin mamaki yaya za ku zo da irin fahisha muni alfasha irin wadda wani bai taɓa rigan ku ba ga wannan alfasha ku kuka fara yin wannan alfasha aka ce to kaga can a wajen fahisha ta zina watan an ɗauki zina kamar sauran fahishoshi ne cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan watan fahisha ce kamar sauran fahishoshi da haka ya kawo ta na kira amma watan a fahisha ta ta liwaɗi sai Allah tabaraka wata'ala ya arrafa ta yace a ta'atuna la fahishata ta kaka kuke zoma watan albashadda wasu ba su riga ku cikin wannan mugun aikin ba to anan malamai suka ce watan munin wannan fahisha ya fi munin zina Allah ya kiyaye wa baqa bihim zar'a sai shi annabi ludu yana kallon su yana ganin su baqa bihim zar'a sai zuciyarsa ta kunci ta takura ya rasa ina zai sa kan shi yana ganin wannan bakin kaga baki ne na mala'iku waɗanda in an gan su ai murna ai farin ciki amma shi tunda ya san halin garin shi ya san halin mutanen garin shi to shi ba murna zai da su ba bakin ciki yayi da su kamar yadda al-Imam al-Alusi ya kawo a cikin hikayar watan zuwan manzanni dinnan na mala'iku zuwa ga alƙari annabi Lutu abinda aka ruwaita ta kan Abdullah ibn Abbas al-Imam al-Alusi ya kawo a cikin Ruhul Ma'ani yace lokacin da suka taso daga wajen annabi ibrahim alaihi salam waɗannan bakin mala'iku ko arba'in ko sha biyu ko takwas ko su hudu ne ko su uku wallahu alam maganganu ne dai waɗanda malamai sun yi su don haka in an faɗi bisa ga ijtihadu da sai a ce Allah shine masanin adadin su to ko dai su nawa ne lokacin da suka taho tsakanin alƙaryar da annabi Ibrahim yake da alƙaryar da annabi Lut yake watan farsahi hudu ne farsahi hudu shine watan kamar mil goma sha biyu kenan mil goma sha biyu zai zamo kamar kamar kilomita goma sha takwas shine zai zama kilomita kamar goma sha takwas mil goma sha biyu kenan tsakanin alkaryar annabi lot da kuma alkaryar da annabi ibrahim alaihi salam yake sun zo su mala'ikun nan a cikin sura ta yara matasa waɗanda suke masu kyan fuska haka abdullahi ibn abbas ya ce ya ce to yana ganin su sai ran shi ɓaci kamar yadda aka ce shi annabi lutu alaihi salam sun zo mashi ne da yamma wasu kuma suka ce a'a sun zo ne tsakiyar rana wajen kamar karfe goma sha biyu na rana wasu suka ce ma tsakanin alkaryar shi da alkaryar na ibrahim inda suka hito watan mil takwas ne kawai to abinda kenan abinda wasu wata riwaya ta ce farkon da suka zo garin sai suka tsaya a bakin gari sai suka ci karo da diyar ɗaya daga cikin ƴaƴa biyu na annabi tana ganin su ita ma sai hankalinta ya tashi cewa ta san abin da zai faru don ta san mutanen garinsu sai ta ce kai baki ne suka ce baki ne daga ina kuke suka ce ga daga inda suke to mi kuke nufi suka ce muna neman masauki ne sai ta ce to ku tsaya nan kada ku daga daga nan don ta san abin da zai faru kan ma su shiga gari ta ce ku tsaya a nan sai ta sheka ta samu annabi lutsu yana gona yana aikin noma sai ta same shi ta ce to kaji kaji babu abin da kenan na haɗu da wasu samari masu kyau masu sura kaza masu sura kaza don haka watan sun ce wurin wurin masauki suke nema sai ce mu je ki nuna musu yana suna zuwa sai suka gansu daga ina kuke daga inda muke mu baki ne ai muna neman wurin kwana ne sai ce to ku taho hala ba ku da labarin mutanen garin nan abin da suke ciki ba ku da labari suka ce me suke ciki ya ce ai babu sharri babu sharri sai da ya rantsuwa da Allah ya ce ashhadu billahi ta'ala annahum sharru qaumin fil ardi ya ce na shaida na rantse da Allah waɗannan mutanen garin nan su ne mafi muni su ne mafi sharri duk wanda ke bayan ƙasa a sharru qaumin fil ardi sai mala'iku suka suka mala'ika jibrilu sai ya ce ɗai kenan dama Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku azabtar da su sai annabin su ya yi shaida sau hudu akan aikin su sai ya shaida sau hudu to ga annabi Lutu ya yi shaida daya sannan suka ce mi kace yace ashhadu billahi ta'ala innahum sharru qaumin fil ardi har sai da suka maimaita haka sau hudu mala'ika Jibril ya ce to al'amari ya cika kenan dama Allah ce kada azabtar da su sai annabin su ya yi shaida sau hudu gare su to sannan suka kamo hanya suka taho har suka shigo garin da annabi lutsu yake alaihi salam suna shigowa to dama matar lokacin shi annabi lutsu yana tare da su a cikin gari cakuɗe da su to miyagun halayensu annabi lutsu bai baƙi su zauna lafiya su ma ba su baƙi su zauna lafiya masu wucewa ba su baƙi su zauna lafiya ko kuma a wuce a zauna lafiya duk babu hanya suke tarewa da kasan ana fashi haka suke tarewa suna fashi ga maza in suka tara in suka rasa waɗanda za su taho wasu wasu suke wa junansu to shine annabi ludu sai ya ta tara tara ya zai ya zai to matarsa dama can kafira ce kafira ce amma tana koyi kafirci to da annabi ludu ya baro garin ya komo ƙauye ya waru da su sai ta ce to ko ya baro watan abin da don ita ke sace jiki ta je ta faɗa mishi an yi bakin samari to shine ta ce ko yanzu akwai alama alamar da zan baku in kuka ga hayaki ya tashi in dai da yamma da da yini ne da rana ne to yayi bakin samari in kuma da daddare ne za ta hura wuta su hango wuta to sai ta sa wannan alamar sai ga kafiran mutanen annabi lutu wato sun yi dandazo zuwa gidan annabi lutu wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib annabi lodo ya ce haza yawmun wannan yini ne wanda watan bakin cikin shi da damuwar shi wadda take mai tsanani ce wai asibin mai tsananin bakin ciki da damuwa domin annabi ludu ya rasa inda zai sa kanshi ya rasa inda zai sa kanshi waja'ahu qaumuhu ana nan sai mutanensa suka zai ke masa yuhra'una suna gaugawa ilaihi zuwa ga annabi ludu wa min qablu kanu ya'maluna dama can kafin wannan kafin zuwan wannan baki dama mugun aiki shine aikin su yace wa min qablu dama can kanu ai qabla maji'ihim kafin zuwan su gidan annabi ludu dama can sun saba da aikin zai kiyo maza aka ce min qabli maji'i aw min qabli irsali lutin ilaihim tun gabanin Allah ya ko annabi lutu zuwa gare su dama mugun aikin su kenan to shine kanu ya'maluna sayyi'at sun zamo suna miyagun ayyuka sayyi'atu aka ce aikin da suke yi guda ne shine zakewa maza amma kuma sai Allah tabaraka wata'ala ya kawo shi da sigar jam'i yace sayyi'atu aka ce bi itibari da da itibarin su masu aikin aka ce bi itibarin maimaita aikin su yi su maimaita su yi su maimaita aka ce abinda ake nufi dai watan sayyi'at watan suna hadawa su nemi maza kuma su zai kewa matan su ta dubura to don haka sai aka kira abun sayyi'at wasu kuma suka ce a'a abinda yasa aka kira shi sayyi'at saboda bancin kafirci sannan kuma da wannan mugun aiki da suke yi sannan kuma su yi caca su yi fashi su tare hanya su yi izgili da wulakanci ga masu mutunci duk aikin su kenan to shine aka haɗe sai aka ce kanu ya amaluna sayyi'at suna miyagun ayyuka qala sai annabi lutu ya ce ya qaumi ya ku mutane haula ibanati in ma ne ma za ku yi ai ga ƴaƴana nan mana ai ga ƴaƴana nan mata mana in ne ma za ku yi ƴaƴana mata sun ishe ku aka ce ƴaƴansa mata na cikin shi ake nufi wasu kuma suka ce a ba ƴaƴan shi mata na cikin shi ba domin ƴaƴan ma nashi mata ai biyu ne kawai ya za a ce ma mutanen gari gaba ɗaya su nemi ƴaƴan shi mata biyu to wane ne zai aura a cikin su ɗaya kenan wasu kuma suka ce a ana nufin dai matan da ke cikin su na al'ummar tasu su aure su mana banati ƴaƴana ne domin shi kowane annabi uba ne ga al'ummarsa uba ne ga al'ummarsa mazan al'ummar ‘ya'yansa ne, matan al'umman ma ‘ya'yansa ne, da haka Allah ta baraka wata ala ke cewa azwajihu ummahatuhu watan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne kuma kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa abul lahu manzan Allah uba ne wanda ma akwai wata qira'a ta Abdullah ibn Mas'ud wa wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahu qira'a ce ita ma sai dai qira'a ce shazza wadda ba a karatu da ita to sai aka ce ha'ula ibanati waɗannan ‘ya'yana mata aiku wadatu da su mana, uturuku zai fi ku ta batun baƙina, wata zawaju banati ku auri ‘ya'yana mata mana, lutsun laisa lahu min al'auladi illal banat, annabi lutu bai da wasu ‘ya'ya in ba mata ba, saboda haka amarahum bi tazwiji banatihi ya umurce su da su auri ‘ya'yansa mata bi sharɗin islami in sun musulunta sun imani, wai mana aslimu ku musulunta fa uzawwijukum banati sai in auren muku da ƴaƴana mata sai ku wadatu an ityanar rijali gabanin zai kewa mazaji fil adbar aw yani banati ay banatul umma yana nufin ƴaƴa mata na al'umma hunna atharu ai su ne masu tsarki su ne masu tsarki hunna atharu ina ku ina zai kewa maza ku bi ta mutum wa'annan maza ku zo ga mata ku aura hunna adharu su ne masu tsarki waɗancan ba su da tsarki don Allah bai halatta su ba tunda Allah bai halatta su ba ba za su yi tsarki ba hunna adharu anan malaman lugha malaman tafsiri suka ce wannan abharu kaga akwai alifi ko to ba af'alu tafdili bane ba wannan alifi ba na af'alu tafdili ba a ce hadha hasanun wa hadha ahsanu min wannan mai kyau ne amma wannan ya fi kyau ko to sai ana kiran wannan alifu tafdili yace to nan ba alifu tafdili ba ba wai ana nufin wa watan hunna adharu su suka yi tsarki ba to ai babu tsarki cikin zakewa maza balle a ce zakewa mata shi yafi tsarki can ma akwai tsarki kamar yadda an ce haza hasanun wa haza ahsanu minhu ba iri shi bane aka ce ai babu tsarki ko kadan balle wani wani ya wahami annabi nikahin rijali fahara balla faharata babu tsarki ko kaɗan a cikin zai kewa maza bal at-taharatu fi nikahil unsa watan a tsarki ya tabbata a cikin aure ko neman waɗanda suke mata a aura nan tsarki yake to misalin wannan yakan zo a cikin alkur'ani siga ta abu taflili ce amma kuma ba ma'anar guda ba ce kamar Allahu akbar Allahu a'azzu Allahu ajallu duk ba wai ana nufi abu alu taflili ba wai Allah mafi girma a'a Allah mai girma ake cewa ba a ma tunanin wani na da girma wani na da girma Allah na da girma to an goga to girman Allah ya fi girma wancan ba shi ake nufi ba a'a Allahu akbar Allah mai girma Allahu a azzu Allah mabuwayi, Allahu a jallu Allah maɗaukaki, ma'ana kabiru ake nufi da akbaru din nan ba a fa'alu tabbili ba ne, yakan zo a wani wuri kamar a zalika khairun nuzulan am shajaratun zaƙo, a zalika khairun nuzulan am shajaratun zaƙo, shin wannan shi ne mai kyau, shi ne alkhairi a masauki ko ko masaukin da yake da shajaratu zaqum wato itaciyar zaqumi Allah ya sifanta aljanna ga dadin ta ga jin dadin ta ga komi ga komi sai Allah ta'ala ce azalika khairu wannan shine mai kyau ko ko shajaratu zaqum ba wai wannan shine mafifici ba ko ko shajaratu zaqum kada ayi tunanin ayi shajaratu zaqum amma akwai fifiko amma aljanna ta fifiko ba shi bane to haka shine hunna athaharu waɗannan matan su ne masu tsarki lakum gare ku fattakullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni kada ku tozarta ni fi dhaifi a cikin baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu duk taron ku duk yawan ku a rasa mutumin kirki wanda zai tashi tsaye ya tsawata ya hana mugun aiki yanzu duk taron ku alaysa fikum rajulun alaysa minkum rajulun rashid yanzu a rasa mutum ɗaya wanda yake shiryayye ya bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari wanda zai yi umarni da aikin alkhairi yayi hani ga abin ki yanzu babu shi duk taron ku aka ce alaysa minkum rajulur rashid annabi lut yana cewa wa yanzu ba ku jin kunya a ce annabin Allah na cikin ku kuna wannan mugu aiki yanzu ba shine rajulur rashid kenan alaysa yanzu ba babban mutum shine annabin Allah annabi ludu tare da ku amma ba ku jin kunya Allah ba ku jin kunya annabin Allah annabi ludu gashi cikin ku ko kuma wancan fasara ta farko wadda jamhurul mufassirina sun tafi zuwa gare ta qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin abinda waɗannan mujrimai kangararru fandararru abinda suka amsa ma annabin Allah annabi ludu alaihi salamu sai suka ce ai kana sanada ma lana fi banatika min haqqin mu ba mu da wani bukata min haqqin ay min hajatin ba mu da wata bukata fi banatika cikin auren ƴaƴanka in ƴaƴan nashi ake nufi waɗanda ya haifa ko ko a'a ƴaƴansa mata dai general kowace mace su wai ba su da bukata da mata la hajata lana fi banatik wa innaka la ta'lamu ma nurid lalle ka san abin da muke nufi wannan muni ya wannan aiki munin sa ya isa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa akhwafu ma akhafu ala ummati fi luqumi ludi mafi muni yana daga cikin abinda mafi tsoron abinda nake tsoro ga al'umma ta shine aikin mutanen annabi lutu alaihi salam saboda haka munin wannan al'amari ya kai shi dan yana da tasalludi akan shi tasalludi wanda yake mai karfi wai yana daga hanyar da shi ɗan ke amfani da ita wajen halakar da bayi tun da ya ce wala yughayyirun na Allah wallahi sai sun canza halitta Allah to yana daga cikin hanyoyin da shi ɗan Iblis alaihi la'natullahi yake bi don halakar da al'umma amfani da wannan amma ba don haka ba irin wannan mugun aiki a ce har a samu wanda yake yana sallah yana azumi yana sha'irul islami amma yana itikadin in yayi wannan aiki bukatarsa za ta biya kaga hasara goma da goma hasara goma da goma ya dai saba da Allah ya bata da Allah shi kanshi aikin shi kanshi shi karan kanshi aikin munin shi ya isa sannan kuma sai ya gwa mu da mummunan itikadi kaga an an muna nama Allah zato wai Allah ba zai bada wata wani abu ba da ake nema a duniya ko kuɗi ko mulki ko wata alfarma ko wata shuhura ko wani abu ne da ake nema na duniya a munana ma Allah zaton ba za a same shi ba sai an saba ma Allah to ai kaga shi dan yayi nasara don haka yake cewa sai ya bi ɗan adam fala yughayyirun na Allah sai sun canza halitta Allah to wannan yana daga cikin hanyoyin da yake amfani da su wajen halakarwa amma ba dan haka ba duniyar da in an same ta ga baki ɗaya duk yadda aka same ta za ta ƙare in kuɗi ne in an same su za su ƙare in mulki ne zai ƙare ko ka ƙare ka bashi ko ya ƙare ya bakka in kuɗin ne ko ka ƙare ka bassu ko su ƙare su bakka in wani suna ne in alfarma ce in ko menene ne zai ƙare ya baka ko ka ƙare ka bashi to don Allah abin da zai ƙare ya baka ko ka ƙare ka bashi za ka zaɓi ka rabu da Allah saboda shi kaga wannan in ba tafarki shi dan ba ba abin da in ba kawatawa ta shi dan ba ba abin da zai sa ai haka Allah kiyaye mu
قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد النبي لوط da ya ga mutanen garinsa sun taso mabakinsa hankalin shi ya tashi yana kiran su ga mata nan ga ‘ya'yana nan mata ga ‘ya'yana mata ina ka ci ka san abin da muke nufi qala sai annabi lutu alaihi salam ya ce lawanna li bikum quwwatan wallahi ina ma a ce ina da ƙarfi wanda zan iya murƙushe ku wata in iya azabtar da ku in iya fata-fata in karya ku ai da nayi aw awi ila rukunin shadid ko kuma awi in taro kai ila rukunin watan zuwa ga wani ginshiki shadidin mai karfi aka ce shine dangi ina ma ina da wasu dangi masu karfi masu yawa waɗanda za su dafa mani don in je in samu mafaka ni da bakina yace laba dashtu bikum in wajen tsananin ne ya ce wallahi da ina da ƙarfin da zan iya murƙushe ku ya ce wallahi da na kama ku na halaka ku ala lutu annabi lutu ya ce lauka na li kuwa da ina da ƙarfi auka na li ashira ko kuma ina da dangi wanda zan je su dafa man ya zan ina samun ƙarfi da su kuma ina samun mafaka da gare su laba tashtubiku ya ce wallahi da na yi tsananin kama ku na yi tsananin riko gare ku يقول الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu akhi lutan Allah jikan dan uwana annabi ludu kana yawi ila rukni shadid ya zamo yana taro kai zuwa ga dangi ko karfi wanda yake mai tsanani min zalika alwaqti ma arsalallahu nabiyyan illa fi ashirati qaumi tun daga lokacin ko Allah bai taba aiko wani annabi ba sai dan dangi wai ko za a taba shi dangin shi za su taho su ce ba su yadda ba don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya koshi ɗan dangi wanda da yawa wasu kafirai in sun taso dangin annabi yake sa su kwanta shi ne awawi la rukunin shadid qalu ya ludu inna rusul rabbika duk wannan annabi ludu bai san ma mala'iku bane duk wannan rigima da ake annabi ludu ma bai san mala'iku bane sai suka ce ya annabin Allah kwantar da hankalinka mu ba mutane bane mu manzanni ne na ubangijinka kenan mala'iku ne lan yasilu ilaika ba za su iya saduwa gare ka ba ko kadan fassir bi ahlika bi qit'in min al-layl don haka yanzu umarnin kawai da za ka ɗauka ka tafi kai da iyalanka aka ce ‘ya'yansu guda biyu bikiɗin minan laili a cikin wani yanki na dare ka gudu ka bar wannan gari wala yaltafit minkum ahadun kuma kada mutum ɗaya ya juyo daga cikinku kada wanda ya juyo ko da mutum ɗaya illam ra'ataka innahu musibuha ma asabahum to sannan sai aka yi can kaza an ce fasri bi ahalika bi kadin min al-layl sai aka ce sai aka istisna'i illam ra'ataka sai fa matakka ita wannan kan irin na annabi nuhu ne eh innahu laysa min ahlik to shi ma irin shi ne aka yi ka san can annabi nuhu shi ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ahalaka sai ce illa man sabaqa alaihi al-qawl to ita ma nan sai aka ce illam ra'ataka sai matarka kadai innahu wata lamarin da sha'anin yake ma asabahum duk abin da ya sami waɗannan miyagun mutanen musibu ba shi ma zai same ta na halaka saboda haka annabi lutu sai ya fita tare da su baki daya a wata riwaya an ce hadda ita matar wata riwaya an ce ko ita ma bai da ita ba a wata riwaya ya fita da ita amma umarnin da ya ba saboda ita kafira ce kuma alkawalin Allah zai zartu da annabi ludu ya ce kada wanda ya waigo ita sai ta waigo lokacin da ake saukar da azaba ga mutanen garin sai ta juyo ko da take juya sai ta gani ta ce wa kauma ta ce wayyo ita Allah yanzu azabar da ke sauka ga mutanen garin nan kenan tana faɗin haka ita ma nata dutse na nan dab da ita shi wa amtarna alaihim hijaratan ita ma dutsin nata na nan wanda za mu karanta nan gaba sai ya halakar da ita to kaji abin da ake ba annabi lutu labari cewa fasri bi ahlika bi qidin min al-layl sai annabi lutu sai suka ce inna maw'idahum as-subh lalle lokacin da Allah tabaraka wata'ala yayi alƙawalin halakar da mutanen annabi lutu lokacin asuba ne shikenan sai annabi lutu yace kai ai asuba ma yana ganin ta ta ta dade ta yi jinkiri ta yi jinkiri sai mala'iku suka ce alaysa subhu bi qaribin yanzu asuba ba kusa take ba kwana nawa wata nawa shekara nawa kana hakuri da halin da suke ciki shekara nawa kwana nawa wata nawa lokaci nawa kana hakuri da halin da suke ciki suka ce alaysa subhu bi qaribin yanzu asuba ba kusa take ba falamma jaa amruna annabi lu sai bi wannan umarni ya fita da shi da ƴaƴansa matar ta bi su a wata riwaya kamar waccan da aka karanto daga baya aka halakar da ita to shine Allah tabaraka wataala ce lokacin da al'amarin halakar da mutanen annabi ludu yayi ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya 'aliyaha saman wannan alkaryun safilaha sai koma kashiya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace mala'ika Jibril ya sa fiffikensa sai da ya caka ya gina ya gina can ƙasa ya tafi ƙasa ya tafi ƙasa sannan ya babbako garuruwa biyar ne na wannan annabi lutu garuruwa biyar ne waɗanda ke wannan mugun aiki sai da ya sa fiffiken sai babbako sannan ya ɗaga garin sai da ya kai dab da sama aka ce halittar samai suna jin ƙara da carar zakarun garin kuma duk da ƙwaryar da aje a garin daga wadda mala'ika ya mata bai sa ta yi tangal-tangal ta kihe ba. Sai da aka kai can sama, halittar sama na jin ƙarar zakarun garin annabi Lutu, sannan mala'ika Jibril sai ya kife garuruwan guda biyar. Idan kasa ana jirkicin masa sai ya kife, waje Allah aliha safilaha, aljaza'u min jinsil amal. Watan yadda aikin ya taho, yadda aikin ya taho, haka sakamakonsa shi ma ya taho. yadda suke kifar da maza sai Allah sai ya kifar da su waje Allah aliha safilaha sannan wa ambarna alaihim hijaratan sai Allah tabaraka wataala yayi musu ruwan duwar watsi daga wutar jahannama yadda in sun kifar da namiji sai su za mishi mugun abu sai Allah tabaraka wataala da ya kifar da su sai biyan musu da mugun abu shine azabar wuta ta duwatsun wutar jahannama Allah kiyaye wa ambarna alaihim hijaratan min Allah ta'ala ce sai muka yi musu ruwan hijaratan wasu irin duwatsu don sijilin daga ƙonannen yumɓu na wutar jahannama ƙonannin duwatsu waɗanda sun ɗau zafi daga wutar jahannama su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya biyan musu da watan su bancin ya kifar da su وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود sannan shi kuma yumfin ko duwar watsin waɗanda suke konanni waɗanda suke jere da juna wai waɗannan wannan dutse na bin wannan wannan na bin wannan ko kuma aka ce waɗanda suke duddunkule cure duddunkule cure ko kuma haka suke kamar an zuro wani abin wuya wanda yake bin juna to haka duwatsu suke mutatabi'in wanda suke masu bin juna musawwamatan inda rabbika Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma duwatsun wani iko na Allah musawwamatan masu alamu ne wai kowane dutse na da sunan kafirin da zai kashe ya halakar wani dutse wanda yake da sunan wani kafiri ba zai halakar da wani kafiri ba kowane kafiri akwai sunan shi a jikin dutsen da zai halakar da shi akan dutsen da zai halakar da shi akwai sunan shi shine musawwamatan inda rabbika wannan hukunci ne daga ubangiji tabaraka wata'ala wama hiya min az-zalimin biba'id Allah tabaraka wata'ala ya ce ai alƙaryar da annabi lutu yake ba ta nesa da kafiran makka wannan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu zalimin watan ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga ƙarshen azzalimai wanda suka zalunci kansu suka yi kafirci ku je ku ga yadda wurin yake shine Allah ta'ala ce wa ma hiya ita alƙarya ko ƙura alƙaryun mutanen annabi ludu wa ma hiya bi ba'idin ai ba nesa ba suke da kafiran makka wannan fasara kenan domin in za su sham sai sun wuce wurin in za su dawo fatauci sai sun wuce wurin kenan ba nesa yake ba da makka wannan garin annabi ludu aka wata fasara kuma wa ma hiya min as-salimin bi ba'id wannan azaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ga waɗannan mutane wa ma hiya bi ba'idin ba nesa take bali zalimin ga duk waɗanda suka zalunci suka zalunci kansu suka yi shirka irin waɗancan ko kuma suka irin mugun aiki irin na waɗancan azabar ubangiji ba ta nesa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake sako nau'o'an bala'o'i ga ire-iren waɗannan alfashoshi Allah ya kiyashe mu lokaci ya ko Allah kiyashe mu Allah mana muwafaka Allah sa mun dace alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka yadda da mu ka yadda da al'amuran mu Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda ka yadda da su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama akwai sabani to bismillah
alhamdulillah akwai alkur'ani guda uku da aka aiko sadaka saboda Allah daga wani bawan Allah ana nema addu'a wannan shine sakon da muke da shi a yau
zamu ba shugaba mai girma al-sayyid al-khalifa alhaji al-tahir muhammad bello ya rufe mana wannan taro da wannan mazauni na tafsiri da addu'a Allah ya taimaka Allah ya saka da alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم وسبق الناس الحق والحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقريب مقدار العظيم اللهم لو جاء ذلك كان معنا بكريم البركة آمين سبحان التفسير وانا وتعالى